بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 24 ga watan zulka'ada shekara ta 1443 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 23 ga watan Yuni na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 82 cikin jerin darussa daga littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahir ra'i war ra'iyya wallafar al-imam shaykhul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa Sheikhul Islam ibn Taymiyyah ya rusu a shekara ta 728 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ware wannan littafi ne don yin bayani akan fiqhun musulunci game da shugabanci da jagoranci da irin alhakin da ke kan shugabanni da irin abin da ke ake bukatar da su aikata na kawo al'umma gyara a cikin addininsu da rayuwarsu. Ibn Taymiya ya gangaro ƙarshen wannan littafi, a inda yake mana bayani akan wato ababen da ke da alaƙa da cewa shi shugaba idan ya samu kanshi akan kujerar shugabanci ba zai yi iya abin da zai iya ne. Ba zai yi a wannan zamanin ko kuma tun zamanin sai Ibn Taymiya a samu shugaba wanda zai iya irin abin da sahabbai suka yi ba, kula fa'ura shi da ba zai yi ba. to amma abin da zai iya wajibi ne idan ya gaza daga abin da zai iya din nan to ya ci amana al'umma kuma Allah zai kama shi shine yake buga mana misali da cewa kamar yadda kaga hatta sallah da sauran ibadoji duka an ce ne fattaqullaha mastata'tum sallah ba a fasa yin ta ko a tsaye ko a kwance ko da alola ko babu ko da ruwa ko babu ko a halin tafiya ko a zaman gida ko ana cikin aminci ko cikin tsoro ko ana cikin wadata ko talauci ko farin ciki ko bakin ciki kowane yanayi dan adam yake matukar yana da rai da ragowan hankali a tare da shi to wajibi ne ya sallah zai yi ta kuma da gwargwadon abin da ya sawaka to haka sauran ibadoji su ma irin azumi irin ainihin zakka aikin hajji da dukkanin ibadoji ana yin su ne gwargwadon iyawarka saboda faɗin Allah fattaqullaha mastata'tum a cikin sutu tagabun da kuma fadin manzala sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin da malam ya kawo mana wanda hadisin Bukhari ne da Muslim daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu in ce ku yi kaza to ina nufin ku yi iya iyawa ku faran muka tsaya za mu tashi inda malam yake cewa kama anna ta'ala lamma harrama al-mata'im al-khabitha kamar da Allah ya haramta yayin da Allah ya haramta ababanci waɗanda suke masu cutarwa munana marasa daɗi marasa kyau kala sai Allah ya ce fa man turra ghayra bagin wala adin fala isma alayhi wanda ya shiga cikin wato tsananin bukata ghayra bagin ba tare da ya nemi ya ta'addanci yayi saban Allah ba wala adin ko ya wuce makaɗi da rawa ba fala isma alayhi babu laifi a ga mutum ya ci mushe ko ya ci abin da ba a yanka ba idan yana cikin tsananin bukata wa qala ta'ala Allah ya ce wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj Allah bai sanya muku kunci a cikin wannan addini ba haraj shine kunci wa qala ta'ala Allah ya ce ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min haraj Allah baya nufin ya sanya muku kunci ko mun kankanta shi a cikin al'amarin addinin kaga waɗannan ayoyi dalili ne akan wato mutum zai yi abin da zai iya ne falam yujib ma la yustata Allah bai wajabta ma bayi abin da ba za su iya ba babu a cikin shari'a Allah abin da ba za iya ba walam yuharrim ma yuqtaru ilayhi kuma Allah bai haramta abin da ake da tsananin bukata zuwa gare shi ba yace idza kanat ad-daruratu bighairi ma'asiyatin min al-abdi matuƙar wannan larurar ta zama ba saɓan Allah ne ya kai ka zuwa ga wannan larurar ba. Larura ce ta yau da kullum ta buƙatar ɗan adam, to an bakka da wannan larura ba za a haramta maka abin da kake bukata ba malam ya ci gaba da cewa faslun ga wata gaba wilayatu amrin nasi min a'zami wajibatid din shugabanci abu ne daga cikin muhimman wajibobi a shari'a shugabanci da kake ganin shi babban aiki ne a cikin addinin musulunci bal malam yace ba ma haka ba la tamama lid-dini wad-dunya illa biha addinin musulunci da rayuwar musulmai ba ta gyaruwa a duniyan nan sai da shugabanci fa inna bani adama la tatimmu maslahatuhum illa bil istima'i domin su dan adam da Allah ya halice su abinda suke so su yi wanda zai inganta rayuwarsu to ba zai yiwu ba sai sun haɗu wuri guda li hajati ba'dihim ila ba'din ta'awunan wa tanasura saboda mutane suna da bukata zuwa ga junansu mai kuɗi na bukata zuwa ga talaka shugaba na bukata zuwa ga mabiya manya na bukatan yara yara na bukatan manya maza na bukatan mata mata na bukatan maza duk dan adam da ka ganshi kamar yadda ake fara cewa is social being shi wato halitta ce wacce take a cikin ɗan uwanta babu dan adam da zai ware ya rayu shi kada ya ji dadi yana da bukata zuwa ga mutane su ma suna da bukata zuwa gare shi haka Allah ya tsara dan adam ta'awunan wajen taimakekeniya wata nasuran da kuma wato yi wa juna taimako ya ta'awanuna ala jalabil manfa'a dan adam suna taimakon junansu wajen jawo kansu abin da zai amfane su wa yatanasaruna lidaf'il madarra sannan kuma ana haduwa dan a kawar da wasu cutarwa dan adam haka Allah yi shi idil wahidu minhum la yaqdiru wahdahu ala jalabi jami'i manafi'ihi wa daf'i jami'i madarrihi don babu wani mutum kwaya ɗaya da zai ce da abin da yake bukata zai samu wa kanshi da abin da cutar da shi kuma zai kare kanshi zai iya dai wasu wasu kuma sai an taya shi mara lafiya na bukatar likita shi ma likita na bukatar mara lafiya dan ba mara lafiya kaga bai da aiki yake malami yana bukatar waɗanda ba su iya irin katin da ya dan ya koya musu kamar da su ma suke bukata ya zuwa gari shi mai wadata da ake ganin kamar ai shi wanda ya wadata kamar da kalmar take nuna wadata ai bai bukatar komai ko yana bukatar abubuwa ko mutane yana bukatar wanda zai mishi gaji a gidan shi ya ji daɗin wadatar tashi yana buƙatar mai wanke mai kaya da mai wanke mota yana buƙatar direba hala dukiyar ma yana buƙatar wanda za su taya shi ci gaba da jiyo dukiyar kaga yana da buƙatar mutane su babu wani mutum da ka kalla sai kaga cewa yana da buƙata zuwa ga sauran mutanen da ke kewaye da shi da za a ce mutum ya tashi daga gari ya kuma dokar daji ya zauna ko mun kunin shi ko mun wadatar shi sai ya ji kunci zai to me zai da kuɗin ta nake siye zai yana siyarwa yana kashewa yana morewa ragun zuwa zai je ya kashe kudi kalli tarihin su abu da aka ce a daina musu magana suna cikin mutane ba aka ce a daina musu magana kwana 40 ya suka shiga cikin kunci so da ka dan adam haka Allah ya yi shi to idan kuma aka taru wala budda lahum inda lijtima'i min ra's in aka taru din kuma dole ya zama akwai wanda yake shine jagora hatta qala annabi sallallahu alaihi wasallama shi ta ma annabi yake cewa idza kharaja thalathatun bi falyu'ammiru ahadahum idan mutane uku mutane suka kai uku za su fita su tafiya to su sa ɗaya su ce shi ne shugaba ko dai a ayyana ko kuma san automatically wannan shi ya kamata zama shugaba ba sai an ayyana ba hala wanda yake ya fi su shekaru ko ya fi su ilimi ko shi ke da tafiyar ko shi ne direba dama san shi ne shugaba ko dama an saba tafiya kullum shi ne jagoransu ya zama dai akwai shugaba wanda shi zai ce a tsaya a nan a tsaya shi ne ce mu kwana a nan mu kwana in za ka bar cikin jama'ar abokan tafiyar ka je kai wani abu ka dawo shi za ka gaya wa cewa wani e ina so je wuri ka zan dawo ka zo ana neman ka musamman a tafiya irin ta da ake tafiya a karaban karanka ko a irin na yanzu ba su kaga in ya zama na mutane uku za ki tafiya an ce su sa shugaba ina kuma ga anguwa ga gaba ɗaya ko gari ko al'umma kuma wanda suke zaune zaman dindindin yanzu tafiya zama ne temporary za a je a dawo kawai za a tsaya wata bukata kwana ɗaya biyu mako ɗaya mako biyu amma ka ce a sa shugaba to ina kuma ga zama na duka gari kenan yace a rawahu a Abu Dawuda min hadisi Abi Sa'id wa Abi Huraira al-Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri da kuma sahabi Abu Huraira hadisi ne kyakkyawa Sheikh al-Albani ya hassana shi a lamba hadisi na 1322 cikin as-sahiha haka nan al-Imam an-Nawawi as-Kitab as-Salihin yace isnaduhu hasan وروى الإمام أحمد في المسند الإمام أحمد يرويته أتكي مسندنسا an ibn umara daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala annabi yake cewa alaihi salatu wassalam la yahillu li thalathatin yakunu bi falatin min al-ardi illa amaru alaihim adam baya halasta ga wasu mutane su zama suna cikin wata farfajiyar wato falat shine sahara abin da yasa aka ambaci sahara anan malamai suka ce saboda cikin sahara wuri ne da yake da ban tsoro da kuma wurin da zaka ji kana cikin wahsha kana cikin dayauci sai suka ce to wannan yana nuni zuwa ga cewa daga cikin mafiya muhimmancin abin da ake nema daga shugabanni shine amintar da mutane daga tsoro amintar da mutane daga damuwa shi za aka ambaci sahara ba wai dole sai a cikin sahara ba ko da nan da cikin gari za ku je shika gaida mara lafiya ya kamata za ku tafi ne a san waye jagora dan an je idan rigima ta kama za a yi kasar ko ba za a yi ba ka sanar da shekara ku ba tarin to wai duka zariya ne ko ku an fita wajen gari ko kaga shugaban naku shike da kalma a nan in yace ai kasar mu shikenan hukumul hakim yarfa'ul khilaf in yace a cika sallah shikenan nan ma sai a cika kar ku yi sabani sannan kuma in kun je waye zai gabatar da ku ko ayi mara lafiyan addu'a ko me ya kamata a yi duk dai abubuwa ya zama a cikin tsari musulmai suke da inda suke za ka kalla kamar yadda Ali Hassan Allah ya gafarta mishi ke fara zafin shi mai suna ahkamul idani ita in kalli gaba da ibada musulmai ta tafiya ne a cikin tsari ka kafara daga sallah yanzu sallah akwai liman shine shugaba ba wanda zai kabbara sai yayi ba wanda zai ruku'u sai yayi ba wanda zai sallame sai liman ya sallame kamar da hadisi ya nuna ka kalla komin yawan mutane ko da sallah ce irin ta Ka'aba da ake ta Arafa ko ta Juma'a Ka'aba ji yawan mutanen nan gabaki daya suna bin mutum ɗaya liman in ka wuce shi baka da sallah haka zakka cewa akai a dauka a ba shugaba shi ya raba yanzu saboda babu structure na shugabancin musulunci ne har ta kai mutane suna bada zakkokin su da kansu amma shugaba ke rabawa in ka ki bayarwa yana da yancin ma ya yake ka sai ya karbe ta haka nan azumi sai shugaba ya sanar an ga wata za a dau azumi sai shugaba ya sanar an ga wata za a soke azumi haka na aikin haji haka dukkanin ibadojin musulmai sa tafiya ne a bisa tsari ma'ana ba a bar musulmai su abubuwan su haka karazibe irin yadda muke dannan ba shi yasa al'amarin musulunci yake da tsari na shugabanci akan komai haka nan ainihin wato al'amarin musulunci ya zo da shugabanci game da yanke rigingimu alƙali shi zai zauna ya dinga warware wa mutane rigingimunsu a madadin shugaba domin da liman da alƙali da duk wani wanda yake aiki ya duka aikin shugaban ne suna taya shi dukansu na ibai ne ga shugaba saboda yawa watakila da yawan hidindimu shine aka wayi gari wasu suna yi amma zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaba shine limami shine alƙali haka zamanin sayyidina Abubakar daga zamanin Umar ne aka fara yawa Umar ya fara rarraba waɗannan ayyuka yana sa waɗanda za su wakilci shi da haka shugaba ana so ya zama marji'i abinda za a dinga komawa zuwa gare shi in ana da shawara ko an yi saɓani sai a koma zuwa gare shi don ya warware ya ba da fatawarsa yake cewa fa'aujaba sallallahu alaihi wasallam ta'amir al-wahidi fil istima'il qalil al-arid fi safar kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta wa al'ummar sa sanata shugaba a cikin tarayya wadda take tamfarari ce ta bujuro a halin tafiya tambihan bizalika ala sa'iri anwa'il istima'i allati hiya aktharu wa adwa dan a fadakar akan sauran tarayya wanda suka fi yawa kuma suka fi tabbata gari da makamantansu wali anna allaha ta'ala awjaba al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar saboda kuma Allah ubangiji ya wajabta wannan al'umma kuma ya yabe ta da aikin umarni da kyakkyawa da hani daga barin mummuna wala yatimmu zalika illa bi quwwatin wa imara sanya ayi aiki mai kyau da hana mummuna baya yiwuwa da wa'azi kawai sai da hukunci sai da ƙarfi kuma sai da shugabanci kamar da suke fara karin magana inna allaha yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil qur'an za a iya shekara 20 ana wa'azi mutane ba su gane wani abu da suke na barna ba amma idan wani shugaba ya niyya a bari yau dinnan sai a daina duk wa'azin da yake a daina zina a daina shan giya a daina zuwa gumboka a daina kaza a daina kaza har yanzu ana yi har yanzu akwai wuraren da zaka je ka ga wannan sana'ar ta lalacewa ita ake amma yau idan gwamnan wata jiha ko shugaban karamar hukuma ko shugaban kasa ko duk wani mai mukamin da yake da wannan karfin sultanin yace yau a bari dole za a bari domin ba a bari ba zai da hukunci in ya ga dama ya kama ku ya ribe in ya ga dama ya kulle wuraren in ya ga dama ya sa a rusa su duk abin da ya ga dama sai ya sa da haka umarni da kyakkyawa da hani daga barin mummuna dole sai da karfin hukunci yake yiwa wala yakimu zalika illa bi quwwatin wa imara wa kadhalika sa'iru ma aujaba min al-jihad wal adl hakanan sauran ababan da Allah ubangiji ya wajabta na jihadi da tsaida adalci wa iqamatil hajji wal juma'i wal a'yad da tsaida aikin haji da sallar juma'a da sallolin idi wa nasrul mazlumi da taimakon wanda aka cuta a kwato mai yancin sa wa iqamatul hududi da tsaida hadoji na Allah duk wannan la tatimmu illa bil quwwati wal imara duka ba sa yiwuwa sai da karfi sai da shugabanci bai yiwa ai jihadi sai akwai shugaba sai yana da karfin ya haka bai yiwa a tsaida aikin haji dole sai da shugaba haka sallar juma'a ba ta yiwuwa sai da shugaba ko da izinin sa haka sallar idi haka wanda aka cuta aka zalunce shi ba wanda ya sai taya shi yanzu sai shugaba duk wanda ake kama a yankin nafin ba wanda ya ya musu wani abun ba shugabannin can nake an nada yan yan sa kai a wasu rare amma su ma bambanci da kinafa tsambe da wani yawa su ma azzalimi ne yankin nafa shugaba ne kawai zai iya wannan da karfin hukuncin sa haka nan tsai da haddi ga wanda ya taba wani haji daga tsadojin Allah na ridda ko shan giya ko zina ko kazafi ko makamantansu duk waɗannan la tatimmu illa bil quwwati wal imara ba sa yiwa sai da ƙarfi sai da shugabanci wali hadha ruwiya da aka akiroto wani hadisi cewa inna sultana zillullahi fil ardi shi shugaba kamar inuwar Allah ne a ƙasa a duniya duk da yake wannan hadisi ne mai rauni kwarai raunin shi yana yawo tsakanin riwaya da'ifiya da munkara da ba maudu'iya zaka ga al-uqayli ya kawo a cikin du'afa kabir haka abu nu'aymin a cikin fadlul adilina mun taba magana akan tafa anan fadilatul adilina min min alwulat falalar shugabanni masu adalci da bai haƙi a cikin asnal kubra haka na ashkul albani ya kawo riwayoyin a cikin abdaifa ya bayyana raunin su so haka hadisin bai inganta ba ta fuskar riwaya amma ma'anar shi ingantacciya ce cewa shugaba a yana wakiltar Allah ne a duniya kamar da Allah ya ce wa annabi Adam ya ce mala'iku ni ja'ilun fil ardi khalifa ne khalifa shine maye wanda ke maye gurbinsa haka Allah ya ce wa annabi Dawud da Sulaimana ya dawo da inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq duka wannan na tabbatar da ma'anar cewa shi shi shugaba wakilin Allah ne a duniya wat tajribatu tubayyinu zalika yau da gobe experience na yau da gobe ya tabbatar da cewa shugaba wakilin Allah ne a duniya فإن الوقت والمكان ويقال أنا تشوى ستون سنة من إمام جائر أصله من ليلة واحدة بلا سلطان magana ce wannan ta masu hikima cewa a shekarar 60 da shugaba azzalim ya fi alkhairi kama fiye da a ce ga wata rana kwaya daya 24 hours babu shugaba gaba daya wata ziriba tubayyana zalika yace yau da gobe ta tabbatar da wannan hikima haka take فإن الوقت والمكان الذي يعدم فيه السلطان بموت أو قتل ولم يقم غيره أو تجري فيه فتنة من بين عيفتين أو يخرج أهله عن حكم السلطان كبعد أهل البوادي والقرى يجري فيها من الفساد في الدين والدنيا yace idan ka samu wani gari ko wani wuri ko wani lokaci babu shugaba a daidai wannan wurin ko a daidai wannan lokacin saboda ya mutu ko an kashe shi kuma wani shugaban bai tsaya matsayinsa ba ko kuma aka zo wajen da wasu ƙungiyoyi guda biyu suke faɗa da junansu akan shugabanci ko ka samu wurin da mutanen wurin sun yi tawaye sun fita daga ainihin bai'a da ɗa'a ga shugabansu kamar yadda wasu mutanen ƙauyuka suke yi ko mutanen gefen garuruwa ya ce za ka ga ɓarna ta faru ba 'yar ƙanƙanuwa ba a wannan lokacin duk mun ga wannan irin sanda za a fito a ce ana a amalu shagab ana yin rayot daidai irin irin post election violence din nan a cikin awa biyu uku nan ai hukuncin mutanen shine hukuncin wanda suka fita daga daga da'a zaka ga a fasa gidajen mutane a kona gidaje da ababen hawa a yi fyaɗe a yi sata a yi kisa sai ana yi a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci za a burkita al'umma gaba ki ɗaya za a shiga cikin ɗimuwa gaba ɗaya saboda wasu mutane sun yi fito na fito da doka kalli yanzu abin da ke faruwa a ƙasar Libya tun bayan kashe Muammar Gaddafi har zuwa yanzu da muke magana Libya tana cikin rudani ne akwai akalla gwamnatoci guda uku wannan a Tripoli wancan a Benghazi wancan a wuri kaza kowa na ganin shi shugaba ne sannan kuma ko ina makamai ne a hannun mutane ana ta kashe-kashe kalli abin da ke faruwa a Iraki kalli abin da ke faruwa a Suriya kalli abin da ya faru a yankin gabas abin nan arewa maso gabas na boko haram da haidi bai daina faruwa ba saboda irin wannan shine misali a aikata na irin wannan fasadin da malai yake magana ko da inda babu shugaba ko inda aka kashe shi ko inda aka mai tawaye ko inda mutane suke fito na fito da doka ko inda kungiyoyi guda biyu suke jayayya da junansu akan shugabanci duk inda aka samu haka zaka ga sai an gwammace ina ma da an zauna ƙarƙashin shugaban azzalimi kamar da mutanen Libya suke nadama dama gaddafin suka hakura da shi mutanen Iraki suke nadama dama sun hakura da Saddam waɗannan sarakunan da shugabannin ana ganin su jabbarawa ne ko to zaman su shugabanni ya fi alheri fiye da a ce babu shugaba gaba ɗaya kamar da ake cikin su yanzu ƙasar ta ɗaiɗaice kamar musamman Libya ta ɗaiɗaice ta sangarce ta zama kamar ba ƙasa ba ga ta kasan musulmi complete amma ta lalace saboda mene saboda babu shugabanci to haka din da aka ce babu shugabanci ko kuma shugabancin baya aikin da ya kamata haka za a shiga cikin wannan daidaicewar to kallon kalluma mu ma halin da muke ciki a Najeriya yanzu ko ka ce arewacin Najeriya rashin samun shugabanni waɗanda suke aikin shugabannin ga sunan dai burjik da mukamai iri daban-daban amma wanda suke aikin da ya kamata su yi karanci to ji halin da yake ciki rashin tsaro tattalin arziki ya ya sawarwarce rashin ainihin wato tabbas akan rayuwa rashin tabbas akan makomar kasar sha'anin ilimi sha'anin lafiya sha'anin noma da kiwo kowane abu ka duba duk wata saka da ka duba za ga tana cikin wato wani gangara mara tabbas duk mai kawo wannan shine rashin samun shugabanni na kirki yanzu misali a arewacin Najeriya nan to zaka ta lalubawa kaga wane ne shugaba wanda misali murya daya da mutane suke jin magana shi babu wannan shugaba sawon shugaba ne na gargajiya ko na addini ko na mukamin siyasa ko na dattaku babu wani wanda ya isa yanzu arewacin Najeriya ya ce ma musulmi da kiristan arewacin Najeriya ku yi kaza shi ko ko musulmi kawai ya ce ku yi kaza shi ko ahlus sunna kadai ma ya ce ku yi kaza ba za su yi wasu sai sun ki kana da kyau gani jama'a ka rage faɗin duka 'yan arewa ko duka musulmi ko duka masu bin ƙungiya kaza ta musulmi babu wanda ya isa ga mutane su in wasu sun ji wasu ba za su ji ba wasu za su fito su tawaye ma abin su rashin mutunci su aibata wannan dattijan ko wanda ya magana idan wata ne aka ce an gani sarki musulmi ya faɗa sai wanda ya ga dama yake yaji in ya ce ma ba a gani ba za a ce ƙarya yake an gani wallahi sai mun sha ruwa duk ba ana yin wannan ba in gwamna ne ya fito ya kawo ta doka za a fito a ta tsine mai albarka tsine wa dokan balasana kuma sarakuna da aka rena su babu wanda ya isa balasana ko malamai suna magana za a ci musu mutunci akwai malaman da dama yanzu sun gwammace su kame bakin su shiru saboda su rike mutuncin su mutuncin ya fi musu muhimmanci fiye da abin da za su faɗa saboda duk abin da za ka faɗa ƙur'ani zai ja da hadisi jahilai su dinga tsine mai albarka malami ya faɗi magana jahilai suna masu itirafin su jahilai ne su ce duk da ba malamai bane mu amma ƙarya ne zama ku duba irin wannan tashi hankali da muke rayuwa a cikin shi duk wannan mai kawo shi rashin samun shugabanni na gari wannan na gwada maka muhimmancin shugabanci ba kankani bane ke idan babu shugabanci to al'amari zai lalace gabaki daya shi zaka ga sayyidina rasulullah sallallahu alaihi ya faɗi ya rasu ya koma ga Allah sabai ba su komai ba sai da karɗa shugaba daidai da jana'izarsa ba a yi ba sai da aka tabbatar da waye shugaba bayan shi Umar tun yana raye tun na bakar amin tun yana raye ya ce ku je ku daɗa mun shugaban ku ku faɗa mu suka ce a'a mun baka kai ka naɗa mana ya ce nan ɗabu ku za ku yi da suka ce na naɗa Umar yana raye ya naɗa Umar Umar kafin ya rasu ya kira waɗannan ragowan shidan ahli shura ya ce ku je ku zauna ku zaɓi shugaba duk mun karanta na a cikin hikmatu min tarikh ko sai da Usman shine da aka kashe shi cikin wannan zuruf din bai samu halin haka ba amma ko shi da aka kashe shi nan da na Abdurrahman dan Auf ya tattara manyan sahabbai suka fara shawarar me ya kamata a yi game da shugabanci duniyar musulunci ta san wannan muhimmancin za ka ga ai a baya mun yi ishara akan littafai da aka yi musamman akan wato political abin nan abin nan science na musulunci littafan da suka zauna suka yi bayani akan tsarin shugabancin musulunci da muhimmancin su mun yi ishara zuwa ga wasu su a can baya to wannan yana nuna mana muhimmancin da shugabanci yake da shi yace yafqudu fihi min masalihi dunya wa yufqadu fihi masalih dunya wa din in babu shugaba ko ba shugabanci za a rasa duk wata maslaha ta addini da rayuwa ma la ya'lamuhu illa Allah abinda ba wanda ya san abinda za a sa sai Allah duk yadda kake garin shugaba bai isa ba ko bayan abin da ya kamata ko ya lalace yau aka ce babu shi kafin a samu ya shiga cikin wata batar naka ta tawaye yanzu duk yadda muke ji ina a Najeriya muna jin wahala ko yau in aka ce babu shugaba a Najeriya ko babu gwamna a jihar da kuke sai kun fasa yau in aka ce ga wasu ƴan tawaye sun nufa sai sun yi juyin mulki sai an baka shan wahala domin fitowa ma a tara ka nan ya gagara sallar jami ta gagara kasuwa sai ta gagara tafiya sai ta gagara kowa a sanda aka yi wancan election virus da aka yi for election me ake ce mishi crisis 2011 ta nake nan da can ba iya fita sai da aka saki a garin nan ko ta window kale ko sai a yi harbin ka ta windon gidan ku kale ko za a yi harbin ka ba abinci ba ruwa ba wuta ba motsi haka mutane wasu zaman gidan ne ma ya kashe su wani na da ciwo yana so ya fito ya sha iska wani na da yunwa wani na da talauci sanda aka dinga wannan rigingimin a Borno ko mutumin da yake ba mu yake ga mana cewa su suna ma'aikata ne a asibiti ran da aka fara wannan rigima sun shiga aiki sun shiga duti aka ce to kowa kada ya motsa daga inda yake da kanshi yake ga mana likita ne yace wallahi sai da komai na abinci a cikin asibitin nan sai da ya kare irin shagunan da ake sayar da abinci din nan tun ana zuwa a saya har mutane suka je ma suka fasa ko suka kwasa da danye da dafaffe ma'ana ko masara ce ko indomi ne ko me sai da aka cinye shi gaba ɗaya da kasan beraye kafin one week kuma an hana kowa ya fita daga asibitin yace haka suka dawo aka shanye ruwa ma sai da wasu mutane suka koma suna ɗiban ruwa da ke cikin sokawai suna sha ruwa so kawai za a je a bude a sa guga a ɗebo a ɗan tsiyaye wajen kashin a sha a nan ‘yan shi'a da suka tada wannan ƙayar bayan aka zuba da su a bariki haka suka dinga yi fitsari suka dinga sha da aka tashi hankali bai da wata rana jama'a sa na ke cewa la ta tamannau liqa al'adu was'alullah al'afiya kar ku dinga fatan gama da abokan gaba ko ya yake ku roki Allah zaman lafiya amma mutane ba sa tana wannan haka aka dinga wani rigingimu aka yi ta fitintunu a garin nan iri daban-daban sai a zo kuma a kwashe mutane haka wanda ba zuba su gani ba a je a ci gaba da gana musu azaba to da aka tashi hankali bai da rana kwata-kwata zaman lafiya shine asalin dan adam shi kanshi jihadi ana yin shi ne dan a tabbatar da zaman lafiya shi kanshi hanyar ta samu zaman lafiya amma ba haka ba za a yi shi ba ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض ذاك ga malaman farko kamar al'imam Fudail ibn Iyad wani malami ne cikin waliyan Allah cikin malaman hadisi, kuma sufi ne bawan Allah rasuwarsa shekara ta 187, da aka ƙarni na biyu rayu, sayansu imam Malik. Wa Ahmad ibn Hanbal, da al'imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaihi. Ahmad ɗan Hanbali kuma ya rasu a shekara ta 241. Wa Sa'ad ibn Abdullahi Tustari, waɗannan dukkaninsu Fudail ɗan Iyad ɗan Mas'ud at-Tamimi, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, da kuma Sa'al ibn Abdullahi Tustari wanda shi kuma ya rasu a shekara ta 283 a Abu Muhammad Sa'al ibn Abdullahi ibn Yunus at-Tustari sufi ne wali ne na Allah cikin waliyai na farko wa ghairihim da wasunsu yu'azzimuna qadra ni'matillahi bi suna girmama ni'imar da Allah ya wa mutane da ya bada shugaba wa yarawna du'a lahu suna ganin kuma dole ne a dinga yawa shugaba addu'an Allah ya sa ya dace Allah ya bashi nasara Allah ya taimake shi akan gaskiya wa munasahatihi da kuma gaya mai gaskiya suna ganin wannan min a'zami ma yataqarrabuna bihi ila Allah ta'ala wannan na daga cikin abin da za a nemi kusanci zuwa ga Allah bautawa Allah ne ka tashi cikin dare kana addu'a Allah ya taimaki shugabanku ya bashi nasara akan gaskiya bauta Allah ne ibada ce shi bu zai dan iyad ma cewa yake inda na san wata addu'a kwaya daya wanda in nayi Allah zai karba ce to zan yi wa shugaba ita ne ce Allah ya sa shugaba mai zama nagari domin ya zama nagari din daga tana za ta shafi kowa ka kaddara yana ka da wata addu'a kwaye da aka baka aka ce yi wannan addu'a za ka karbe ta a duniyar nan ka bada abin da kake so a duniya Allah zai maka yace to shi wannan addu'an zai yi ta ne ga shugaban zamanin su ce Allah ka sa shugaban mai zama mutumin kirki wannan malamai ne na Allah kaji su a gunsu yi wa shugaba addu'ar Allah ya taimake shi to ibada ce addini ne mu kuma sai muka dauka tsine wa shugabanni shine addini ja'in jadus dai musu mummunan fata to shi yasa mugun bakinmu da ya yawa ba magana alheri kwata-kwata domin mugun baki yana tasiri yace wa ma'a adami tsama'i ma'a adami tsama'i fi malihi wa ri'asati za su yi shugaba adda amma ba tare da nuna kwadayi zuwa ga zama 'yan fada ko a ba su mukami ko kuma a ba su kudi ba ba laifi ne kai shugaba adda ba amma laifi shine ka zama malam fada wanda don kudi kake ko kuma kana yi ne don a baka mukami ko a baka appointment ko a baka takardu na appointment ka je ka siyar ko a baka filaye ka je ka kawar da su ko a baka kuɗi a madadin masallacin ku ka je ka gina kanka wannan shine laifi amma ba wai laifi mai addu'a ba haka in zaka mai shugaba addu'a ka yi tsakar dare ba wanda ya sani daga kai sai Allah shi ma shugaban bai sani ba za ka fi samun lada ma duk abin da ka faɗa na alheri ka ce Allah ya mishi mala'iku za su ce kai ma Allah ya maka amma ba wai ka je kana addu'a dan neman dan neman kudi a gun shugabanni wannan zubar da mutunci ko kuma ba wanda ma ba shugaba ba dan takara kaje kana malami kana mai addu'a sai Allah ya ba wani to wannan shi ma ba daidai bane kai addu'a Allah ya ba nagari idan Allah ya bashi kowaye in ya zama to za a yi a fadan sunan shi a ce Allah ka taimaki wani shugaban mu ba dan neman abin hannun shi wala li khashyatin minhu ba kuma dan tsoron shi wala li mu'awanatihi alal ismi wal udwani ba kuma dan a taimake shi akan zalunci ba wani shugaba yana zalunci an san abin da yake mugunta ne rashin imani ne ko kuma ka dinga adda kana cewa Allah ya tabbatar da mulkin shi akan wannan abu ko kuma ka dinga nuna cewa ma abin da yake daidai ne shugaba yayi kaza yayi kaza ya kokori mutane a aiki ya rusa musu gidaje ya ci amana wasu wasu an an an kwace musu dukiyoyinsu an yi kaza an yi kaza abubuwa munana ga sunan kala kala kai kuma ka zo a matsayinka na malami ka dinga cewa duk wannan abin daidai ne to wannan zalunci ne zalunci ne ba daidai bane sai ai mai addu'a Allah ya shirye shi da zalunci wannan yace wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma dama annabi yana cewa alaihi wasallam inna allaha yarda lakum salasa Allah ya yarda ku dinga yin abubuwa guda uku an ta'buduhu wala tushriku bi shay'a Allah ya umarce ku ku dinga bauta masa banda shirka na ɗaya kenan wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu Allah ya umarce ku ya ku bayin Allah musulmai ku hada kanku wuri ɗaya ku yi riko da igiya Allah kar ku rarraba rarrabuwan nan ba alheri bace ga al'umma musulmai kuma duk inda musulmai suka rarrabu sai karfin su ya lalace kamar da Allah ya ce wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum kar ku dinga jayayya za ku zama failure za ku ruguje ƙarfinku ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin shi mashahuri yake cewa za a wayi gari al'ummomi suna muku ɗiban karan mahaukaciya kowa zai dinga kwasa inda ya ga dama aka ce amin kilatin ya rasulullah ya rasulullah karanci yace kuna da yawa amma yawan banza yawa ne kamar yawan dattin da ruwa ke ɗiban shi idan an yi ruwan sama shi yasa zaka ga a tarihin musulmai duk inda suka bari kansu ya rabu to sai Allah ya aiko musu da wani bala'i da ya fi ƙarfinsu. Duk wannan shekarar gwamnatin musulunci jama'a. Ka karanta kuma kan tarihin daula tun daga ma daular abin nan daular daular Banu Umayya rabuwa da rigima akan mulki shi Allah ya jarabce su da musawwada sune Banu Abbas suka rubuta daular su. Su Banu Abbas da suka shagaltu da wannan mulkin da san mulki su ma Allah ya kuma su da bala'i iri iri. Koma kuma ka ji tarihin musulmai a ƙasar Andalus. ƙasar Andalus ƙasar Spain musulmai sun shige ta sun shekarar nan 700 a cikin ƙasar sun kafa dauloli tun daga kan daula ta Banu Umayya da su Abdurrahman Dakhil suka kafa da daulolin da suka biyo baya wanda ake ce musu muluku tsawaif musulmai suka dinga jayayya akan junansu a ƙasar Andalus tsakanin Andalus wato Spain da Portugal da Italiya da ƙasar Faransa ta yanzu waɗannan ƙasashen sai da aka samu gwamnatin musulunci a lokaci sai da aka samu gwamnati sama da ashirin kowane gari shugaba ne mai zaman kanshi tulaitala daban randa daban valencia daban abin nan ishbiliya sarakasta Ƙurtuba ko ina zaman kanta take kuma kowanne na gaba da ɗayan kai hasali ma suna haɗa kai da kafirai a cuci musulmai yan uwansu suna akwai wani tsinannen sarki da aka yi da ake ce mashi Alfonso Assadis wannan shedanin shugaban wanda duk sai da ya fitine su gaba ɗaya Maliku Kastala Kastala wanda ita ce Madrid ta yanzu kenan wannan tsinannen sarkin da aka yi haka ya dinga gwara kansu ya aishi kuɗi a gun waɗannan ya tura da sojoji su je su yaƙi waɗancan ƴan uwansu musulmai su ma ya dawo ya yaƙe su musulmai suka dinga rigingimu da junansu har aka kai lokacin da shi Alfonso ɗin ya ce to duka ma duk za su garin gaba ɗaya za a kori musulmai gaba ɗaya a lokacin ne suka dawo cikin hayyacinsu cewa bari su haɗa kai a lokacin kuma sun riga sun makara haɗin kan ba zai yiwu ba saboda gaba da junansu da rashin yarda da juna sai fa malaman ƙasar ne suka tashi suka samu wani sarki a cikin sarakunan da ke da ragowar hankali ana ce mashi al-mu'tamid ibn abbas sarkin ishbiliya kenan shi suka sama fa ya aika da yan sako aka hauro nan afirka morocco aka zo aka roki wata daula ta musulunci a wajen da ake ce mazalcin murabitin karkashin jagoranci wani mai suna yusuf ibn tashfi shine fa ya haura ya je kai musu agaji shekara ta 497 in ba na manta ba ya kai musu agaji da sojoji sama da mutum dubu talatin saboda shi kuma wancan yana da soja sama da mutum dubu ɗari da hamsin ya gama gayya arna za a za a mukushe musulmai gaba da su ne ba suka zo musulman nan da ƙarfin imaninsu da taimakon Allah suka kara da wannan kafirin suka kore shi ba suka kore musulmai ɗan uwansa kafirin nan to har abun yakin an zo musulman suka dinga guduwa musulman andalus waɗannan waɗannan budayen su ne suka suka musu maganin su to daga baya ma kawai sai aka malamai suka bada fatawa kawai cewa har da imamul gazali aka aika mishi har bagadaza ya bada fatawa cewa ya halasta wa yusuf ibn tashfin kawai duk waɗannan sarakunan ya kama su gaba ɗaya sa su a gidan yari ya kama sabuwar gwamnati don ba abin da dame su illa banda shan giya da tara bayi da tara dukiya da tatsar dukiya a hannun yana da kaga ana wannan kashin dankalin abin da kawai suke kira a cikin su akwai wanda ya tara baiwa ya mace baiwa wanda yake sadaka da su sama da guda dubu biyu. da ya mutu da aka kirga ƴaƴan shi wanda suka rayu a bayan shi an kirga sama da mutum 250 ƴaƴa kawai wanda wannan ta haifa mishi wannan ta haifa mishi wasu ma bai san iya musu ciki ba saboda tsabar jima'i kawai abin da kawai suke kira sun bar talakawansu a cikin kunci da wahala shine malamai suka bada wannan fatawa a almuhimu shine me ya ja musu wannan rabawar kai to kallon wannan kallin yanayin haka ya faru a zamanin sibin temiya din nan su ma musulmai suka dinga ja'in ja da junan su har kafirai su hola ko suka musu kawo musu hari suka ci bagadaza suka ci a hims suka ci garuruwa suka ci dimashka sai fa da mamalik su aibak albandak dari su ainihin wato abin nan bebar albandar dari suka haɗu fa waɗanda asalinsu ma bayi ne su ne suka haɗa randa fa suka tankari kafiran nan fa kafiran a lokacin duk duniya tsoronsu ake ji su jankinka duk duniya tsoronsu har tura wannan tsoronsu suke ji da waɗannan musulmai suka samu suka yi maganin wannan kafiran ko ina sai da aka dinga zuwa ana musu barka ana shi musu albarka arna da musulmai ana kawo musu ana kawo musu kyaututtuka cewa kun mana maganin waɗannan mugayen arna sai da suka su ma lokacin malami ne ba su fatawa shine shine wanda ake cewa sultanul ulama abin nan ya ba su fatawa cewa to fa dole sai an hada kai fa a gayyato musulmai gaba da hada kai sannan kai wannan abu daka hadin kai ga musulmi mabda'i ne muhimmi kuma in dai musulmi ba su hada kansu ba za su ci gaba da ganin wannan kaskancin da suke kar ma mu tunanin wai za mu fita daga wannan kaskancin da za mu ci gaba da zama haka din nan kungiya kungiya jama'a jama'a kowa bai da kowa ba kowa yana jin haushin kowa wannan masallacin ba da wancan ba wannan kungiya ba da wannan ba kuma duka mun ce mu musulmai ne to haka za mu shiga cikin wannan kunci shi za gashi nan practically baya bukatar ma wannan dogon sharhi duk wanda kuma yake katun tarihi je kanta wannan tarihi zai gani ka je ka dauki tafan tarihi duk wanda ka dauka da bidayatu wan nihaya tarihul islam na zahabi abinna tarihul umul muluk na ibnu jauzi na kasa kasan su irin na ibnu hajar an ba ulgumar duk za ga wannan labaran suna nan a ciki labarai ne sanannu ko littafin tura ka dauka baka gansu an tabbatar da a lokacin akwai sanda ma shi alfonso ya kyale su yace bari a rabu da su kawai su gaba da kashe kansu in sun rawanta kansu ya zo ya karasa su ya ba ya daga musu kafa shekaru da dama su gaba da su gaba da abin da suke ya gani Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa a wa an yuna an tunasihu man wallahu amrakum kuma ku dinga yin nasiha nasiha ana nufin ku dinga aikata abin da ya kamata ga waɗanda Allah ya ba su shugabancin ku wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin sahih muslim riwaya sahabi Abu Huraira wa qala ya kuma ce shi annabi sallallahu alaihi wasallama salatun la yaghillu ko la yughallu in kun tana wannan hadisi mun kanta shi a can bayan mun sharhin shi gurgudan hali alaihin na qalbu muslimin akwai abubuwa guda uku waɗanda in dai zuciyarka kai musulmi ne to bai kamata a ce zuciyarka ta kasa amincewa da wani abubuwan fasara ta farko kenan shine kai ya zama akwai gilli a zuciyarka game da wani abubuwan abu na biyu kuma fasara ta biyu kamar da malamai suka fasara cewa duk zuciyar musulmi zaka tarar cewa tana da ƙarfin aikata waɗannan abubuwan me su na farko ikhlasul amali lillahi duk musulmi zuciyar shi ba ta kasa yin aiki dan Allah sai dai in munafiki ne shi ko zindiki na da yake nan na biyu wa munasahatu ulatul amri da yin abin da ya dace alaka kada shugabanni yi musu addu'a kyautata musu yi musu nasiha gaya musu gaskiya an kasa malin gaya musu walzumi jama'atul muslimina kuma duk musulmi na kwarai yana so ya lazimci cikin zama cikin musulmai kai fadari musu fa inna da'awatahum tuhitu min wara'i domin addu'ar yi wa waɗannan addu'a to tana kewaye dukkanin musulmai da alheri wato kyautata aiki da yi wa shugabanni abin da ya kamata da zama cikin musulmai yana kawo kyakkyawan abu kar ka zama ka da hikidu zuciyarka ta zama tana da hikidu ko tana da ha'inci ibnu abdulbar yake cewa la yakunu alqalbu alaihim la yakunu alqalbu alaihinna kada zuciyar musulmi ta zama against waɗannan abubuwa wa ma'ahunna fihi maradun ko ya zama ka da wata cuta game da waɗannan abubuwan aw nifaqun yace iza akhlasa al'amala lillahi wala zima jama'ata wa nasa al'amra ya zama kana jin haushin ka ga ana aiki dan Allah ko ana kyakkyawan alaka tsakanin musulmai ibnu rajab shi kuma yake cewa hadhihi salasu tunfil ghilla min alqalbi ana nufin waɗannan abubuwan suna kore duk wani hikida a zuciyarka in dai kana da ikhlasi kana kyautatawa shugabannin musulmai ki addu'a sannan kana zaune kana tarayya da al'umma baka fandare ba to zuciyarka ba ta samu wani matsala ba wa hadani hadithani hasanani mala yace wannan hadisan kyawawa ne guda biyu na farkon ma hasali hadisin muslim ne wancan na na Abu Huraira wannan kuma riwaya al-Imam Ahmad ne da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah daga sahabi Zaid dan Sabit Allah ubangiji ya kara masa yadda wa fi sahihi yazo a cikin ainihin sayyid muslim hadisin Tamim dari anhu daga manzala sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi yace addinun nasiha addinun nasiha addinun nasiha kamar yadda muka shayi ishara kuma mun karanta ma a baya wannan hadisi al-Imam Ibn Rajab ya mai dogon sharhi a cikin littafin sa Jami'ul Ulumi wal Hikam addinin musulunci gaba ɗayan shi an-nasiha ma'anan nasiha shine yin abin da ya kamata yadda ya kamata san da ya kamata shine asalin ma'anan nasiha a dunkule liman suka ce da gawane yace lillahi wa li rasulihi wa li kitabi wa li a'immatil muslimina wa amati yi wa Allah bauta shine abin da ya kamata a kaiwa Allah tauhidi da bautawa Allah yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'a da girmama shi da ahlul baitin sa da sahabban sa shine abin da ya kamata kai masa yi wa littafin Allah kyakkyawan biyayya da fahimtar sa da karantar da shi yi wa shugabannin musulmai kyakkyawa addu'a da nasiha gare su idan ya kawo su ma ta musu wannan shine nasiha din da ake fara wace ibn timiya yana yin ta ne da mutanen zamanin mu yace wa in akana aktharu man yadkhulu fiha la yaqsudu al-ibada kaje yace shugabanci ibada ne babban ibada shine yake ta wannan charin yace amma zaka ga aikace duk wanda ke shiga harkan mulki to bai shiga da niyyar bauta Allah har ma cewa suke ba ruwan su da addini ba gaske cewa ba kar a tuna musu addini sun manta cewa fa in sun je lahira shi Allah ba zai ce to iya shekarun da kuka yi shugabanci ba ruwana da su don ku ce ba ruwanku ba sai an maka hisabi a kansu wata karruba ba wanda yake yin shugabanci da tunanin yana neman kusanci ne ga Allah shi kawai yana yi ne don 'yan ƙasa wannan muguwar magana ce zaka ji ta bakin kusan duk wani mai rike da mukamin siyasa bal lima fin nufus min hubbi sharafi wal ulum kawai suna shiga ne saboda abin da ke cikin zukatansu na san girma da san daukaka fa kama anna akthara man ya'kulu wa yashrabu kamar yadda duk mai cin abinci da shan wani abin sha wayankihu yake yin aure la yaqsu da ibadata al-mahdha baya jin cewa abincin nan da yake ci da abin sha da yake sha da aure da yake baya jin cewa ibada yake yana ganin kawai yana more rayuwarsa wa huwa min al-wajibat kuma da ci da sha da aure duka akwai ibada a cikin su wajibi ne su ba bal man min akthari man yu'a man yu'adda man yu'addil amanati adh-dhahira haka nan ma banda mai ci da mai sha da mai aure da mai rike da mukami da dukkanin su ba sa tunanin Allah a ciki haka nan kamar sauran mutane waɗancan wajibobin wajibin shugabanci yana sama da wajibin wanda aka bashi wata amana ka qada idainin nasi kamar wanda mutane ke bin shi bashi ko wani wakilta shi ya biya su ya biya shi bashin da ake bin shi to biyan bashin nan ibada ne amma girman ibadar bai kai girman ibadar rike mukamin shugabanci ba wama indahu min amwalil mudarabat wash sharakat da ko mutumin da akwai kudaden mutane a hannun shi sun saka jari a kamfanin sa ko suna adashi ko suna ajiya a bankin sa ko sun bashi kudi yana juyawa ko sun bashi ababen hawan su ko shine agent din su na gidajen haya duk wanda yana rike da kudaden mutane ku to mai da amanan nan da aka bashi wajibi ne kuma aiki ne na ibada mai girma amma bai kai aikin gwamna da ciyaman da sarki ba wajen auren Allah inna ma yaqsudu biha qiyama hurmatihi wajahihi indahu zan ga mutum zai rike amana yana aikin da ya kamata amma ba wai idan yana fatan samun lada ba shi dai kawai yana so ya rike mutuncin shi ya kwana lafiya da kwastomominsa yana yin aikin da inda ya yi kyakkyawan nufi zai samu lada amma baya nufin lada wani ma ba musulmi bane amma yana rike amanan saboda kasuwanci shi inganta ba haka bane yace wahiya in min alwajibati alhalin kuma wajibi ne akwai lada fa nadhiruhu kathir irin wannan suna nan da yawa ayyukan da akwai lada a cikin su amma mutane ba san suna yi ba kamar misali mutum idan yana kiwon dabbobi shi ne yana so ne su yi kiba yawan su ya karu sai hayyafa ya samu kuɗi tare garki amma abincin da yake ba suna ci akwai ladan ce da dabba domin Annabi sallallahu alaihi cewa akwai sadaka duk abin da ka baiwa duk wani abu mai hanta a cikin sa amma wanda ke kiwon kaji ko shanu ko tantabaru ko awaki ko ko ko kibi yana tunanin wannan ba ruwan shi dai kawai su dai yawa su mai kwai su taru su yi nama yana fatinin ya siyar ko bai cika tunanin akwai lada ba kawai yana zuba jari ne na kasuwanci haka abincin da kake ba iyalanka a gida mata da 'ya'ya da masu cin abincin da kake siyowa duka akwai lada in ka kyautata niyyarka amma ba mu cika tuno cewa aikin lada bane mun fa ganin aikin lada matsayin sallah karatun alqur'ani azumi umara da sauransu to waɗannan ayyukan na duniya su man kai su dan Allah akwai lada to a cikin gaba gaban su kuma babu kamar shugabanci amma abin takeici su waɗannan sauran mantawa muke yi me niyyar lada amma shi shugabancin masu yi suna sane su ne suke ikirarin masu ba na Allah suke ba tare da cewa kuma ya fi sauran duka lada ko mun gane hadarin su suke ikirarin ba dan Allah suke ba su ba lahira suke yi ba ka a tuna musu addini su ba yake addini suke yi ba za ga mutum musulmi ne an bashi mukami sai ce shi ba shi ba zama musulunci yake nan ba shi kawai yana yake shi comrade ne wai shi wal wajibu ittikhadul imarati dinan abin da yake wajibi akan ka ya kai dan siyasa musulmi kai riko da wannan siyasar a matsayin addini inda malami yake ganin abin da yake na karantawa addini ne limami abin da yake na limanci addini ne ladani haka kowa addini yake kul inna salati wa nusuki wa mahaya wa mati lillahi rabbil alamin kuto kai ma dan siyasa da Allah ya baka mukami shugaban kasa da gwamna da commissioner da chairman da kowa addinin Allah kake wa qurbatan kuma neman kusanci ne zuwa ga Allah ya taqarrabu biha bil amali salih fiha ila Allah ta'ala idan ka tsaya kai aiki nagari a cikin wannan abin da kake yi zaka samu kusanci zuwa ga Allah hasali ma mun ji a baya daga cikin waɗanda Allah zai musu alfarma ta musamman ranar alkiyama na ɗayan su cikin su bakwai shine shugaba adili duk ranar da za a sha ranar alkiyama ba zai sha ta ba yana nan karkashin inuwa alarshin Allah shi aka fara ambata a cikin guda bakwai din saboda girma aikin sa fa inna taqarruba ilayhi fiha bi ta'ati amma fa shugabancin da zaka yi ka samu Allah ya baka lada shine kai adalci ka nemi kusanci zuwa ga Allah da adalcin da da'a ga Allah wa ta'ati rasulihi da kuma da'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama min afdalil qurbat na daga cikin ayyuka mafiya falala na neman kusanci zuwa ga Allah wa inna ma fasada fiha halu aktharin nas abin da yasa al'amarin shugabanni ya lalace gaba daya ibtiga'ir ri'asati aw al-mali biha faqat saboda kawai shugabancin kawai ake so ko kuma kudi ake so a cikin shugabancin akwai wanda ya riga ya gama yin kudi bai da bukatar kudi yanzu mukamin kawai yake so so yake ake kawai shine wani amma dan ta kudi ya ba gwamnatin kudi akwai wanda kuma jari yake zuba dan ya samu kudin ba haka bane to sai zama wannan ita ce kawai gayarsa baya tunanin abu ne samu a gurin Allah amma da yana tunanin Allah in yaje zai tunanin ya za ya taimaki marayu da talakawa da waɗanda suka amince suka bashi ya za ya sauƙawa mutane rayuwa ya za ya kawo musu maslaha game da addinin su ya za ya inganta rayuwar musulmai ya za ya kawar da cin hanci da rashawa da fasikanci da zina da luwaɗi da bokanci duk aka wuce da wannan abubuwa da zai wannan tunanin kamar yadda muka ambata a darasin da ya gabata saddauna wannan abun yana fata isa Allah ya ɗaukaka shi Sadonai aka yi dinga yawo dutse-dutse na arna a ƙasashen Filato da ƙasashen Taraba da Benue da nan Kaduna yana musuntar da arna. Yana sa su a cikin musulunci, yana sauko da su da yana sauko da su da kan duwatsu, yana yana ba su tara suna sakawa. Dai da Sadonai ya je wakiltar musulmai yake. Hatta ƙungiyar OIC, Organization of Islamic Countries, in ka je ka bi tarihinta, tunanin Sadonai ne shi yasa aka yi ta. sadaunin shi ya je aka yi taro da shugabannin musulmai a ƙasar makka ya ce musu yana da kyau mu kafa ƙungiya ta mu ta musulmai sadaunin shekawal daga cikin ajandar da kuma a lokacin har da ya za a taimaki falastinu ya za a taimaki musulman falastinu ma'ana mutum ne mai tunani game da al'ummarsa kalli duk ababen da ya yi har yanzu ga sanan da ingancinsu har yanzu da alfarmarsu da falalarsu to haka ake son shugabanni su zama komai su dinga tunanin addinin su kafin su tunanin wani abu da za su yi haka sai ga Allah ya taimake su yanzu duk wannan banditari din da ake da waye da waye da wani shugaba daga cikin gwamnoni ko jami'an tsaro zai tunanin bari abu salo da musulunci ya tanada dan kauda wannan tashin hankalin da an ci nasara amma duk yawan abin da za a yi na strategy na wani leƙen asiri na waye da waye ba zai kai ba saboda an ki Allah an ki abu abin da Allah yake so an ki bin hukuncin Allah da wani shugaba a cikin waɗannan shugaban da suke ganin sarrafa ya dace da ƙasar nan zai ce bari ya kwatanta bin dokokin Allah a inda yake da ya ga alheri yanzu kalla ka gani jama'a duk da shari'ar da aka yi zamanin yariman bakura a zamfara ai bata wani daɗe ba ta fuskanci challenges da yawa amma kalin ta kawo alheri a ƙasar nan a wannan lokacin kuma sai da yana so kusan ko ina jihohin nan na arewa a sanadiyar wannan attempts din na kawo shari'a aka hana da dama daga cikin badala da ake aka hana raye-raye da kaɗe-kaɗe da yawaitar gidajen karuwai a cikin anguwannin mutane da yawaitar 'yan zaman banza da 'yan zaman karta da yawaitar 'yan kawalanci sai da aka zina wani abu a lokacin to al'umma ba ta samu alheri ba shine kamar da aka ji cewa a hana iya wanda za a hana in ba za ka yi hanawa duka ba ka rage ƙarfin barna a rage ta idan gobara ta kama gida aka ga cewa an kasa kashe ta to sai a kokari a fitar da abin da za a iya fitarwa daga cikin gidan abin da ake gani yana da amfani a fitar da mutane masu rai a fitar da dabbobi a fitar da abinci a fitar da takardun makaranta sai a bar ginin ya kone shi kada har sai da za a yi da a bar duk waɗannan su mutu a ciki fa kuma sai a ce a tunda mun kasa kashe ta gaba daya to a bar mutanen gidan kawai a kulle su a tsaya a kalle su dole za a yi kokarin ya zai a rage a rage casualties a rage asarar to wannan shine abin da ya kamata mu fahimta kuma wannan shi zai kai mu zuwa ga cewa wajibi ne a samu mutanen kirki su shiga siyasa dan su iya kawo wannan gyara kuma kirkin nan ba wai za a dinga zaben wani da wani ba a dukkan mu mai kokari mu zama mutanen kirki shine asali mu kokari mu zama nagartattu da yanda duk wanda aka dauko aka sa zai iya abin kirki amma muna zama latatattu haka din nan gaba ɗaya mun lalace sai wani mai kirki kwaya ɗaya kamar da annabi yake cewa za a cewa fa inna fi bani fulanin rajulan aminan ai a gari kaza akwai mutumin kirki za ga yanzu idan aka samu wani ya tsintuwa ya mayar masu yayin celebrated din shi yayi abu yayi abin musab na musamman to duk inda aka dauko na kirki a cikin taron mutanen banza sai aka ce a san shugaba wallahi lalacewa zai kusan wannan jama'a ba zai iya gyarawa ba lalacewa zai da haka a yadda muke dana haka duk kirki mu ta kan shugabancin Najeriya ya lalace kuma baki ne wallahi nayi mana amma tajriba ce abin da yake faruwa aikace mana gani muna san kasa ta gyaru to kowa ya gyara kanshi kai ka ba kanka wato cewa bari ni ma in gyara iya abin da zai iya gyarawa a rayuwata a addini na a cikin gidana a ofis dina a aikin da nake a sana'ata kai kokari kai gaskiya ka kwatanta idan kowa ya kwatanta sai ka ga abin ya gyaru mana amma kullum kowa macuci ne kuma yana so shugabanni su gyara daidai dan gado nan ka kira shi ya kawo maka jarkokin ruwan nan in ka sai ya cuce ka da jiyo maka guda bakwai ce sha biyu ne ko ya zo da su rabi rabi haka ba suke yi abin da ka saba cika ka ga ya cika in ka je siyan abinci wurin mai abinci ka cuce ka in ka je siyan awo haka in kawo a taba duk abin da kake so ka yi sai ka ga akwai zalunci a ciki ma'aikatan asibiti zalunci malaman makaranta zalunci yan a taba yan sanda miji zalunci mata ta yi kowa zalunci amma kuma kowa yana so ya funding apps din shi wai gwamnoni da shugabannin kasa wai su ga mutanen kirki muna yaudarar kanmu ne wallahi babu yadda za a haka ta babu ya saba wa sunna Allah idan muka gyara sai Allah ya gyara mana in ba mu gyara ba in za a canza shugaba so ɗari. a ce duk wata a canza shugaba wallahi ka za ci gaba da wannan tataburza kuma abubuwa ka za su ci gaba da lalace mana sai dai in mahdi ya zo ya gyara gaba daya Allah shi kyauta bari mu saurara anan saboda ƙwarar lokaci Allah ya kama darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah